أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka mukama ta badi'u zamanul hamzani mai rasuwa 400 ba biyu Allah mishi rahama cikin adabin Hausa wannan shine ita ce mukamin mu ta 33 al-muqamatul hulwaniyya mukama ta garin hulwan al'imam yake ce haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari ya ce lamma kafartu yayin da na komo min alhaji daga haji fi man kafala cikin wanda suka komo can baya mun gani cewa kafala shine raja amina safar wanda ya komo sai in daga bulaguro ne ake cewa kafala an ce alkafila jama'ar da suka fito daga bulaguro wa nazaltul hulwan yace nasabka garin hulwan hulwan gari ne cikin garuruwan iraki daga garuruwan iraki ya ce ma aman nazala tare da wanda suka sabka ƙultuli gulami sai na ce ma yaro na ma'ana ya huto daga hajji hutawar shi daga hajji ya biya ta garin hulwan suna sabka garin hulwan ya ce ma yaron shi da suke tare a jidu sha'ari ɗawilin ina ganin gashi na ya yi tsawo wa ta saka badani ƙalilan kuma jikina ya yi dauɗa kaɗan faktar lana hammaman na dukuluhu ka zaɓo mana gidan wankan da zan mu shiga wa hajjaman nasta amiluhu da kuma mai yin ƙaho wanda zan mai aiki da shi mu bashe mana ƙaho ya ce wale kulul hammamu amma gidan wankan ya kasance wasu urruka mai yalwar halhajiya ne ya zama da katangogin shi bayan ɗakin da zaka samo ba matsatse ba mai haɗi wanda in mutum ya shiga bai takura eh naziful buka kuma gurin ya zama da tsabtacce ba mai dauɗa ba ɗayyibul hawa mai daɗin iska iska mai kaɗawa ba a rihe beki kenan iska tana shiga tana kaɗawa sai ya siffanta mishi irin dushikin da yake so mu'tadilul ma wanda ruwan shi daidaitacce ne wali kunul hajjamu wannan ban ɗakin haka nake so ya kasance sai kuma mai yin kafan wali kunul hajjamu mai yin kafan ya kasance khafiful yadda mai saukin hannu ne ba katan hannu ba hadidul musa mai wuka da kahi nazifus siyaba mai tsabtar tuha ba kazami ba qalilul fudul wanda bai da yawan dimi yace fa kharaja maliyan sai yaron ya huta dogon zamani mun ga a hadisin wannan hadisu jibril ke cewa falabisna maliyan wa adaba an kuma ya komo da jinkiri ya jima da ya tahi neman yaron ya jima kahin ya komo wa qad qala wa qala yake cewa qad ikhtartuhu kama rasamta yace na zabo shi kama rasamta kamar yadda ka zana mini kamar yadda ka zano ar-rasmu shine yin zane a jikin bango to amma yana nihin kamar yadda ka siffanta mini abubuwan haka na zabo su fa'akhazna ilal hammami samta fa'akhazna samta sai muka riki hanya ilal hammami zuwa ga gidan wankan nan wa atainahu muka zo gidan wankan falam nara qiwamahu ba mu ga tsawon katanga shi ba bai da katanga mai tsawo ba dogo katanga bace lakin ni da khaltuhu sai dai na shige shi ban ɗakin nan wa dakhala ala athari rajulun ina shiga sai wani mutum ya biyo bayana gidan wankan nan wa amada ila qidati dini sai ya karkata yan nuhata zuwa ga wata wani yanki na laka wani yanki na tabo faladakha biha jabini sai kwaso ya goga mini a goshina wa wada'aha ala ra'si ya aza wannan laka a bisa kaina summa kharaja sannan ya huta wa dakhala akhar wani ya shigo faja'ala yadlukuni ya fara yana cuda ni dalkan ya kuddul izama cudawar da tana iya gusar da kashi daga jiki kenan tana yi wa su a ka'ida su mai gidan wankan an je wankan masu maka wankan aka tanada wanda za su maka ba kai zaka yi ba su maka ka biya su wai gamizu ni gamzan kuma yana tunkuda ta tunkuda ya huddul ausala wadda tana iya abin nan rididdiga wannan gabbai wa yusaffiru safiran kuma yana yin hito ya rushe busaka busaka wanda yana yayyahi ga miyau yana ta hito hitan da yake har yana zuba mini miyau a jikina sun ma'amada ila ra'asi ya gisiluhu sannan kawai ya nuhata zuwa ga kaina yana wanke shi wa idal ma yursiluhu kuma yana ɗauko ruwa yana zubawa wa ma labisa an da khalal awwal ba tare da jima ba sai na farkon ya shigo fa hayya akhda asani bi madmuma sai ya gaisa ya gaisuwa kudu kukin na farkon na biyun bi madmuna da abun nan wanga abun guda naushi guda shi wancan na farkon da ya zo ya kawo taɓallaka ya gogoga mishi a kai da huska yana nihin shi zai wanke shi ya fita kahin ya komo kuma wani nabi ya zo tunin ya riga shi ya fara wankiya yana zauwa sai ya haushi da kulli ya ce faƙaƙat an ya buhu har sai da haƙorin shi suka yi sauti da ya mushi kullin nan wa ƙala yake cewa ya luka umalaka wa lihazar ra'asu wa huwali ya kai mutumin banza mi ya gama ka da wannan kan wanda ni nawa ne ni ɗalmin ne zan mushi wankan na riga ka mana na riga ka na kama shi kuma ka zo kai ka fara luka'u shine mutanen banza hadisi ya zo wanda annabi sallallahu alaihi yake cewa la taqumu sa'atu hatta yakunu as'adun nasu bid dunya luka'u ibn luka'u kiyama ba za ta tashi ba sai ya kasance wanda yake kowa azurta da zama mutumin kirki a duniya shine mutumin banza dan mutumin banza shi aka doka mutumin kirki alamomi na ƙarshen zamani da annabi ya zana mawaka su ne mutanen kirki wanda ake ɗauka jiya suna ka dauru suna ba da tarbiyya yan fina-finai suna ba da tarbiyya suna da awace suke yi to mutanen banza kuma shaidan sai ya kawo ibn al-jauzi kamar yadda ya faɗa shaidan sai ya kawo wani sunan su sunan wancan na banza sai ya lullube shi ya kawo sunan kirki ya aza musu masu tarbiyya ake kiransu wanda kuma hallaka al'umma ne suke yi yace summa adafa sani alal awwal bi majmu'atin hatakat hijabuhu sannan nabiyin sai ya yi mishi adafi yamma farkon adafi da tarin hannun shi guda biyu hatakat hijabuhu wanda haide ya cire mishi hijabin shi da ya mishi kullun nan shi kuma haka yamma hannun shi shi ma da ya mishi kulli ya mishi kullun sai da ya hudda mishi kaya sai da kayan shi suka huta yace wa qala yake cewa bal hazar ra'su haqiba wannan kaina haƙina ne wa mulki kuma mulki na ne wa fi yadi a hannuna yake ni na kama shi sun matalaka ma sannan suka yi ta kulli hatta ayya sai da suka gajiya wata haka malima bakiya suka kai kara ga abin da ya saura bayan sun gaji suka kai kara shi aiwa shi suka buga ba bayan an bata mashi huska da laka ina zai tahi fa'ata ya sahiba amma suka je wajen ma'abucin gidan wanka faƙal al'awwal sai na farkon yake ce ana sahibu hazar ra'asi ni ne ma'abucin wannan kai li'an ni la'irka jabi na hudan ni na ɓata mashi na shashaha ma kan shilaka goshin shi nake so wa wadatu alaihi ɗinu hukumar da zuba mashi taɓo wa ƙala sani na biyun yake cewa bal ana malikuhu ba ni nan mallake shi li'an ni da lattu hamila hudan ni na tuɗa wanda ya taho da shi wanda ke ɗauke da kan ma'ana wanda ke ɗauke da kan ni na cuɗa shi shine Isa bin Hisham wa gamastu mafasilahu kuma ni na caccakuɗa gaban shi fa qala hammami sai mai gidan wanka ke ce utini bi sahibar ra'as as'aluhu ku zo mini sun kawo ƙara ne ga mai gidan wanka yace ku zo mini da ma'abucin kan in tambaye shi shi wanda ya je wanka alaka hazar ra'asu amlahu in tambaya kan wannan naka ne ko nashi ne fa ni sai suka zo mini wannan matasa biyu wa ƙara suka ce lana inda ka shahada ka zo ka yi mana wata shaida nan fatajasham ka zage da matsanka ka zo ka je ka mu shaida wajen mai gidan wanka kan cewa kanka nawa ne nawa ne ko nashi ne fa qumtu wa ataitu sai na tashi na zo shi ito am abaitu na ki ko na so ba a so na ba na tahi fa qalul hammami sai mai gidan wanka ce ya rajul ya kai wannan mutum la ta kulgayar sirki kakka hadu komi sai gaskiya wala tashhad bi ghairil haqi kakka shaida da ba ta gaskiya ba wa kulli ka gaya mini hazar ra'asu li ayyihima wannan kan naka na wane ne wa riga wani cikin su fa qultu sai nace a faka Allahu haza ra'asi nace Allah baka lahiya wannan kai nawa ne kar sahiba ni fi tariqi da shi muka yi abuta akan hanya wa tafa ma ibil baitul atiki da kan wannan nawa da shi nayi dawafi a daki tsohon daki tambayar da aka mice daban fahimtar fahimtar da mata daban kan cewa kan nawa ne ne kan shi ne tare da shi ya zo kuma ha aikin haji da shi ya yi ya ce wa ma shakatu an na huli ban na shaku a kan cewa kan nan nawa ne faƙala li sai ya ce mashi uskut ya fuduli kyale mun ya kai mai yawan ɗimi sun mamala ila ahad al-qasamaini sannan sai karkata zuwa ga ɗayan cikin masu rikicin tunda bai samu amsawa mai kyau wajen wanda ya zo shahada mai kan faƙala sai ki ce ya haza ila kam hazihil munafasa ma annas ya ce ya kai wannan har zuwa yaushe za ku yi ta wannan tsere da rigai-rigai a wajen wannan tare da mutane bi hazar ra'asa da wannan kan ya ce tasalla an kalilu haɗirhi tasalla ka zari an kalilu haɗirhi gami da ƙarancin daraja shi ƙarancin ƙimar wannan kai ila la'anatullahi wa har sakari zuwa ga la'antar Allah da zahin sakar in shi wuta shi sakar nan mai sharhi yake cewa da yake cewa zuwa ga la'anta Allah imma an ya ta'allaku bi tasalla ko ya kasance yana da ta'alluki da tasalla ne ma'ana illa mai kun ba'a da tasliya anhu ila zihabi in ya kasance lallashinka da za a yi akan ka bar wannan kan baka amince ba to la'anta Allah ta tabbata kai kuma wutar sakar jahannama ta tabbata a gare ka kenan tunda can yayi tayi ya raba su da lallashi to shine nake cewa tasalla an qalili khadirhi kalallasu kalalla su gami da karancin matsayin shi in ba haka ba to Allah gama ka da jahannama kenan zai ya kai ga basu hakuri na su bisa amsa ba zai kai ga gama musu magana mai zahi yace wa hab anna hazar ra'su laysa a kaddara ma wannan kan bai kasance ba a kadarta yace wa ana lam nara hazar taisa kuma a kaddara ma dama ba mu ga wannan dan akuyan yana nihin shi wanda ya zo wankan dama bai zo ba wankan ya zo gashi ya gama mu da rikici da ni da yarana kala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fa qumtu min zalikal makanu khajilan sai na tashi daga wannan guri ina cike da kumya wala bistu siyaba wajilan na sanya tuhata ina cike da tsoro wan salaltu min hamami ajilan na huta daga ban dakin nan ina mai gaugawa wa sababtul gulama na zagi yaron nawa bil addi wal masi da cizo kuma da tsotsa cizo nan larabawa suna amfani da wannan kalmar zagin ma'ana ya adu kazamin abihi ya kai wanda ya ciji kazan baban shi ya wanda ya ciji kazan ma'aihiye shi muguwan magana ya ce wa da kaktuhu dakkar nan mishi irin wannan zagin wa da kaktuhu dakkar ji sanar da dake shi daddaka irin ta suminti wa qultu li akhar sai na ce ma gudan iz hafatini bi hajjamin je kaka zo mini da kenan wannan yaron da ya tura ya kama shi gidan wanka da za a je a yi wanka ga karshe ba a yi nasara ba abin da ya kai su to kuma sai ce ma yaron guda kai kuma je ka ka mini mai yin ƙaho ya hudu an ni haza sikil wanda zai sabke mini wannan nauyi na jinin da ke jikina faja ani bi rajulin sai ya zo mini da wani mutum latiful biniya mai tabshin ginin halitta mai tabshin ginin halitta ma'ana jikin shi mai tabshi malihul hilya kuma mai daɗin dubara mai daɗin abin nan ado nake so kawar shi yayi kawa mai kyau surar shi fi suratu duniya cikin sura wadda ka gani zaka ce butun-butumi ne yana kama da butun-butumi dan rishin kyau fartahat ilaihi fartahatu ilaihi sai na samu kwanciyar hankali a wajen shi wa dakhala sai shigo wannan mai kaho fa kale ce assalamu alayka wa min ayi baladin anta daga wani gari ka zo fa qultu sai nake ce mishi min kumma daga garin kumma gari ne cikin gari ruwan Iran fa kale sai ce mishi hayya kallah min ardin ni'ima daga garin ni'ima kake warrafaha da alfahari wa baladu sunna wal jama'a kuma gari na ahlu sunna wal jama'a yace wa laqad hadartu fi shahr ramadan jami'uha ai a watan ramadan na taba zuwa babban masallacin juma'atta wa qad ushirat fihi al masabih shi ma an kawo mishi mai kaho ya shiga yawan dumi akan abin da ba shi ya kawo shi ba yace an kunna taura hutulu a cikin ta hutulu a cikin masallacin wa uqimatut tarawi aka tsaye da sallar tarawihi fama sha'urna illa bi maddin nili ba tare da mun kula kawai sai ga koraman nili ta kawo ruwa wa qad ata ala tilkal qanadil ta zo ma wannan hutulin na masallaci lakin sana Allahu li bi khuffin hey dai Allah ya aikata mun wani khuffi kada kun talabistu wanda na sanya shi radaban danye falam ya hasul dirazahu wanda alama shi bata tabbata ba ala kummihi akan hannun rigashi wa ada sabiyu ila ummihi yaro ya koma zuwa ga uwarshi ba da an sallaitul atama bayan nayi sallar isha wa atadalla zullu inwa ta zo daidai walakin kaifa kana hajjuka sai dai hajjin kaya ta kasance har kaje ta mana suka hushin ka kare ka kare ba da ayyuka ka ba da ayyukan ibada ta haji kama wajaba kamar yadda ta wajaba wasahul ajabal ajaba suka yi ta kururuwa abun mamaki abun mamaki fa nazartu ila al manara nayi duba zuwa ga manara wa ma ahwanul harbu ala nazara mi an mafi saukin yaƙi ga 'yan kallo wanda ke kallo yaƙi ya fi sauƙi a gare su ya ce wa wajattul harisa ala haliha na samu nau'in abincin da ake ce ma harisa a kan yadda yake abinci ne wanda suke an shi da gari da nama wa alimtu anna al'amra bi qada'i bi qada'illahi bi qada'in min min Allah wa qadar na san cewa lamarin lamarin Allah da hukuncin Allah ne da ƙadarar shi wa ila mata haza dajir zuwa har zuwa yaushe wannan kashin hakurin wal yawmu wal gadar da yau da gobe wa sabtu wal ahad da asabar da lahadi wala udilu wa ma hazal qila wal qal bazan tsawaita maka ba me ya kawo wannan cece kucan walakin ahawtu an ta'lama sai dai na so ka sani annal mubarrid cewa al imam al mubarrid fi nahaw a cikin nahaw hadidul musa mai kaihin wuka ne fala tastagil bi qawlil ama kakka shagartu da maganganun gama garin mutane falau kanat al isda qabla al fi'l da a ce samun iko ya kasance kahin aikatawa la kuntu qad halaktu ra'saka da na aske maka kanka da na iya aski da na maka fa hal tara an nabtadi ashin kana ganin muhara kala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa duka yanzu wannan maganganun da ya ta zanawa ina wannan a ciki babu ma'ana cikin maganganun ya ce fa ta sai na tsaya mutahayyiran min bayanihi na ɗimauce daga bayanin wannan mutum fi hazayani cikin sa sharatin shi da yake wa khashitu an ya dula majlisahu sai na ji tsoron zama da shi kin ya yi tsawo yana ta mun wannan damu fa qultu sai na ce ila gadin insha Allah a bari dai har zuwa gobe yin kaman insha Allah wa sa'altu anhu man hadara na tambayi wanda suka halarto gurin nan na ce wane ne wannan faƙalu suka ce haja rajulun min bilaril iskandariya wannan mutum ne daga garin iskandariya lam yuwafiqu hazal ma ruwan garin nan bai dace da shi ba fagalabat alaihi sauda ciwon da ake ce ma a sauda ya mushirin jayi wa huwa dulun nahari ya hazi kama tara wuni yake yana tasha sharatu kama haka mahaukaci ne wa wara'ahu fadlun kasirun amma shi kenan nabi da ya tahi ya kawo mishi mai yin kaho kuma ya kawo mishi mahaukaci yake ta mishi wannan zantukan don kun lura cikin zantukan duka babu babu alaka cikin zantukan da yau da gobe da alhamis da asabar da tuwo ya yi daɗi da ruwan nili muna cikin tarawih yanzu ina gamin da wanda ke iran ruwan nilu da ke masar a ce ruwan ya zo har ya tardo masallaci huffin shi ya samu tsira da sauransa hajjin ka kayi ta kamar yadda take ya ta kawo mishi wannan sasharatin yau ashe mahaukaci ne zo garin ruwan bai amshe shi ba abul fatar iskandari ne ya zo ruwan bai amshe shi ba a matsayin malami kuma ya surbce ya ce wa wara'ahu fadlun kathir amma bayan shi akwai farala mai yawa ma'ana duk da wannan wannan hazayan kin nashi da yake sasharatin da yake ta yi amma hau babban malami ne akwai farala da ilimi faƙultu sai na ce ƙarsa mai bihi a ai shi ne na ji labarin shi wa azza alayya jununuhu kuma hauka shi ta mini tsanani wa an sha'atu aqulu sai na fara ina cewa ana udillaha ahadan muhkaman fin nazar aqadan la halaktu ra'sa ma ishtu walau laqaitu jahadan yace ana udillaha ahadan ni ina bada alƙawali ga Allah muhkaman wanda yake kyakkyawa fin nazari akadan fil nazari kuma kulla kulla alkawali cikin alwashi na dau alwashi la halaktu ra'sa ba zan ƙara aske kaina ba ma ishtu matsawar rayuwata walau la qaitu jahadan koda na gamu da wahala tunda aske kai ne kawo mishi wannan wahala na wajen gidan wanka an sha wahala na wajen a kawo mai kaho yayi kaho yayi aski shi ma ga abin da ga abin da ya jayo mishi ina zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk gobe kenan da wannan zambi me yake da suna at-tazkira تذكرة